ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na karanta littafin alkafi na al'imam ibn abdulbar al-maliki rahimahullah a wannan masallaci mai albarka masallacin indini islamic turos a nagarin maiduguri jihar borno yau muna talatin ga watan rajab shekarar 1442 bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da sha hudu ga watan uku shekarar 2021 miladiya darasinmu na yau shine darasi na talatin ko a cikin wannan littafi mai albarka littafin kalkafi a satin da ya gabata malam ya kawo matsaloli da dama mun tattauna matsalar getsa sannan kuma matsalar mutane biyu su tattauna su gana su bar mutum na uku da ke tare da su ya yi magana akan wato rataya su kararrawa da baka a wuyar dawakai da rakuma ya yi magana a kan wato neman magani wala ba su bi tadawi babu laifin mutum ya nemi magani idan ya yi rashin lafiya matuƙar wanda magani bai zamanto haramun ba matsalar za mu fara da ita a yau ita ce faɗi malam Allah ƙara masa rahma wala ba'sa bil kayyi wa qat'i al irqi wal hijamati wala ba'sa bir ruqyati min al ayn wa ghayriha wa idha raqa adh-dhimmi al muslima بكلمات الله وأسمائه جاز ومن عان رجلا توضأ له على ما جاء في غسل الآئل وقد أوضحناه في كتاب التمهيد والحمد لله ما نكت ولا بأس باب ليه يا هلت بالكي أي للس للشين أسا كرفت تنغوتا idan ya yi ja sai a ɗauka a ɗaura daidai gurin da ake so a yi masa magani ana yin wannan lalas a sa karfe cikin wuta idan ya yi ja sosai a ɗauki a sa a hannu ko a kafa da neman magani to shine alkai malam ce wala ba a samana ya halatta akwai hadisi da suka zo akan wannan حديث ابن عباس من الله صلى الله عليه وسلم كتوى الشفاء في ثلاثة وركا كان cikin abubuwa guda uku neman magani ko magani na cikin abubuwa guda uku sharbatu asal shan zuma sannan kuma shartatu mihjam kaho da kuma kayyatu narin da yin lalasta wuta manzo Allah yace to waɗannan abubuwa guda uku a magani ne to shine malaki cewa ولا بأس بالكي حديث ابن عباس yana cikin sahih bukhari ya zo a cikin sahih muslim daga hadisin jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa ubay ibn ka'ab wani likita fa qata minhu irkan sai ya yanka masa wata jijiya thumma kawahu alkawahu alai sannan sai ya yi masa lalas a gurin da aka yanka ya yi masa lalas aka sa karfe cikin wuta aka ɗora wa wurin da yake na ciwo to wannan ya nuna cewa ya halatta a yi lalas amma akwai hadisan da suka zo suna nuna manzan Allah ya hana a hadisi ibn Abbas mun karanta bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace magani yana cikin abubuwa guda uku a ƙarshen hadisi sai manzo Allah yake cewa wa anha ummati anil kayyi ina hana al'ummata kada su yi lalas a farkon hadisin yace magani yana cikin abubuwa guda uku ka wannan ya halatta ko sai ce wa anha ummati anil kayyi a ƙarshen hadisin ina hana al'ummata kada su yi lalas hakan a hadisin imran ibn al-husayn wanda imam tirmidhi da abu dawud suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ailalas to malami suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai warware kansa da kansa ba dole za a duba yadda za a hada kan waɗannan hadisai an gane to malamai suka ce abin nufi da hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ai amfani da lalas a lokacin da yake ba bukata akwai options akwai zabi akwai wasu magunguna da ya kamata a yi amfani da su to a wannan yanayin kada ka ai lalas a gane amma idan duk magunguna suka gagara likitoci suka tabbatar da cewa in ba lalas aka yi ba wannan cutar ba za ta warke ba kaga anan ba maganan mai hari amma idan ba bukata ga ko su magunguna to kada a yi amfani da lalas wannan shi ake nufi wasu malamai suka ce halin da manzon Allah ya yi idan ana ganin cewa idan an yi amfani da lalas zai haifar da wata matsala kida sai ga mara lafiya ya rasa ransa ko ya rasa wani bangare na jikinsa to a wannan yanayin kada a yi mai lalas an gane ibn hajar asalani yake cewa a idan muka harhada hadisan gaba daya za mu fahimci cewa a za a yi amfani da zalas ne inda ta'ayyunihi tariqan lishifa kamar yadda muka yi bayani idan aka rasa duk wata hanya na magani sai a koma ga lalas a wannan yanayin ya halatta amma idan akwai wasu hanyoyi na magani to bai kamata mai ba ba a so a yi amfani da lalas an gane kuma tare da cewa yake cewa da jin cewa Allah ne zai warkar ba wai maganin da zai amfani ba wannan ka'ida ce duk maganin da mutum zai amfani da shi a lokan magani sababi ne amma Allah subhanahu wataala shi ne yake warkarwa bara bi idnillah kamar da yazo hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane a takaice dai amfani da lalas manzo Allah ya halatta shi kuma wani hadisan wasu hadisan manzo Allah ya hana halin da manzo Allah yayi da halattawa da yayi babu cin karo a cikin tsakanin hadisan da suka zo akan wannan ma'ana ba bukata in dai ba bukata kai amfani da dalas inda ko su magunguna amma idan aka rasa sunan magunguna aka tabbatar da cewa in ba lalas aka yi ba ba za a ana ganin ba za a cutar ba za ta warke ba ba za ta tsaya ba kaga anan ya halatta ai amfani da lalas babu matsala a ciki an gane saboda mai amfani da wuta ne wuta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna in ba bukata in ba bai zama su dole ba kar ai amfani da shi an gane sai abu nabi wa qat'a al-irqi yanka jijiya ko tsaga jijiya zai yi fasara guda biyu yanka jijiya ko kuma tsaga jijiya kamar da wanzaman suke da aska ban da kaho ana da tsaga fata da jijiya jini ya fita da magani zai da ke wannan fassara kuma zai da ke fassarar yanka jijiyar dalili akan wannan hadisin jabir da muka karanta yanzu wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wa ubay ibn ka'ab wani likita ya yanka masa jijiya kuma ya yi masa darasi da duk wannan za a yi ne idan me an samu wato likita kurare wanda ya san abu wanda ya san abu kuma aka tabbatar da cewa lalle wannan shine maganin da ya kamata a yi an gane wal hijamati mana ya halatta a wato aika ho game da wanzamai suke yi akwai kaho da ke na al'ada da kahon ake amfani da wanzamai suke sannan kuma akwai kaho da ake na zamani wanda suke amfani da roba duk kahon ne ya halatta a yi babu laifi hadisai da yawa sun zo a kan wannan kuma kaho wato magani ne da dadde a tarihin dan adam tun kafin zuwa musulunci al'ummu da yawa suna yin kaho har musulunci ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi hadisai da yawa sun nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yayi kaho ya ba da umarni a yi wa wasu kaho a hadisin ibn abbas yake cewa ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho wa a'ta al-hajjama ujratahu shin da wanda ya masa kaho wanzamin da ya masa kaho ya bashi ladar aikinsa wanda ya halatta kenan wanzami yawa mutane kaho ya karbi lada duk malaman sun yi maganganu da yawa akan wannan saboda wasu hadisi amma dai min haisul jumla ya halatta akwai hadisin Anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihtajama yayi kaho wa qala yace in afdal ma tadawaitum bihi alhijama mafi fadar abin da kuke yin magani da shi shine yin kaho shine kaho wato hanya ce ta magani sosai musamman waɗanda suna yin wannan sun ga amfaninsa kuma a zamanance makamar da ne bayani ana yi sosai musamman wato alternative medicine da aka zo da shi yanzu alternative medicine ban da shan magunguna na zamani da sauransu in ka je suna yin kaho da abubuwa na zamani za su fitar da jini sai ya zamanto a sanadiyar warkewa haka nan hadisin jabir ya zo a cikin sahih muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara aba tayyibata an yahjima umma salama maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani mai yin magani wani wanzami da ake kiransa abu tayyiba yawa umma salama wato hijama an gane to duk wannan hadisan suna nuna cewa ya halatta a aikaho kamar da muka yi bayani ya zama akwai bukata sanda kuma ya zama shi wanda zai yi ya san wannan aiki wannan ka'ida ce na likitanci na yin magani wanda bai san kan abu ba kada ya ce zai wa mutane magani zai halakar da mutane wannan babban laifi ne sai matsala ta gaba wala ba sa bin ruku yake babu laifi a yi rukuya rukuya shi ne rukuya a yi rukuya a yi rukuya me a yi rukuya neman tsari neman lafiya gurin Allah subhanahu wataala ta hanyar karanta ayoyin alkur'ani da yin wasu addu'o'i da azkar shine ka karanta wasu ayoyin alkur'ani ka karanta wasu addu'o'i ka karanta wasu azkar da niyyar ka samu lafiya ko Allah ya kare ka daga wani sharri ka kamu da rashin lafiya ka karanta wasu ayoyin alkur'ani wasu addu'o'i wasu azkar dan ka samu lafiya ko kana tsoron wani sharri kana tsoron kada ka kamu da wani rashin lafiya a wannan yanayin ma sai ka karanta wasu ayoyi na alkur'ani wasu addu'o'i wasu azkar dan ka nemi tsari a gurin Allah subhanahu wataala shine ruqya an gane to shine ma da yake cewa ya halatta a ay ruqya min al-ayn saboda kamuwa da kambun baka ido wanda aka harbe shi da ido da kambun baka to ya halatta ya karanta wasu ayoyin alkur'ani wasu addu'o'i wasu azkar don ya samu magani zai karanta ya tsaya ko ya karanta ya tofa jikin hannunsa ya shafa jikinsa ko ya tofa cikin ruwa ya sha ko ya wanka duk wannan ya halatta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a hadisin sahih muslim la ba'sa bir ruqa a ma lam yakun fihi shirku babu laifin mutum ya rukuya matukar babu shirka a ciki zar da ayoyin alkur'ani wasu addu'o'i da hadisi azkar kuma wani hadisin a hadisin Abu Dawud manzo Allah yake cewa la ruqyata illa min aynin aw humati ba a yin ruqya sai saboda saboda kamuwa da ko kuma neman tsari daga kambun baka aw humati ko saboda mutum wato kinyaka ko maciji sun harbe shi to wannan hadisin ba wai yana kore cewa saboda wasu cututtuka ba za ka yi rukuya ba a'a abinda manzon Allah yake son nuna anan babu cututtuka ko babu abubuwan da ya dace mutum ya yi rukuya a san su kamar waɗannan abubuwa guda biyu kamar alhajju arafa manzo Allah ji aikin hajji gaba ɗaya arafa ne to saboda haka idan mutum ya je makka bai yi tawafi ba bai yi sa'ayi ba kawai ya je tsayin arfa ya koma garin su ya samu aikin hajji to me yasa manzo Allah ce alhajju arafa mana shine kashin baya shine jugun aikin hajji to haka nan la ruqyata illa min aynin aw humatin ba a yi ruqya sai saboda kambun baka ko kuma saboda guba ko dafi na cinyaka sorry na kunama ko maciji ma'ana abin nufi da wannan waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suka fi dacewa a yi rukuya a kansu to waɗannan hadisai duk suna nuna cewa ya halatta a yi rukuya umuman sanda kuma ya halatta a yi rukuya saboda kamuwa da kambun baka a kamar da malam ya ambata wa gairiha da wani kambun maka duk wata cuta duk wani rashin lafiya mutum zai nemi tsari da wurin Allah subhanahu wataala kuma idan ya kamu da cutar ya nemi lafiya daga wurin Allah ta hanyar karanta wasu ayoyi na alkur'ani wasu addu'o'i da azkar da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana ya halatta wala ba ta bin ruqyati bil aini wa ghayriha an gane to me kan bun baka malamai sun yi bayanai da yawa a takaice dai kambun baka shine ko ido wato mutum ne zai ga wani idan wani abu ya burge shi a jikin wannan mutumin bai ce tabarakallah ba ko barakallah bai addu'a ba sai ya kamu idan Allah ya kaddara sai ya kamu da rashin lafiya wannan shi kambun baka kaga wani abu ya burge ka ka ce kai wannan yana da kyau kai wannan yana da ilimi kai wannan yana da karatu kai wannan ya iya wannan abu kaga da ido ya burge ka ko ko baka yi magana ba ba sai ka ce kai ba ko kaga wani abu ya burge ka ka ji cewa ya burge ka cikin zuciyarka kuma baka sa baka yi addu'a ba Allah ya sa albarka to anan Allah ya kaddara sai mutum ya kamu da rashin lafiya me yasa wannan rashin lafiya ana kiransa al'ain saboda sanadin sababin shine ne ido da kuma tare da abun ya burge ka bai ga masa bai masa addu'a ba an gane kuma tasiri akan tasirin ido akan wani ya danganci yadda ka abun ya burge ka idan ya burge ke ya burge ka da yawa ka ta kallon sa ka ta kallon shi to tasirin zai fi akan wato kallon da bai yawa ba gurgurai da ka kalle shi musamman ma ya fi hatsari idan ya hadu da hasada ko baka mutum hasada ya burge ka wani abu ya burge ko yanayin halittarsa ko yanayin tafiyarsa ko yanayin rigarsa ko motarsa ko maganarsa duk wani abu da ya burge ka ka kalle shi ba tare da addu'a ba wannan in Allah ya kaddara zai masa tasiri to ya fi hatsari idan ya zama tare da hasada ya wata sabuwar mota ka kalle shi motar sabuwa motar ta burge ka kuma ka yi masa hasada dan me ya samu wannan mota to ka kalle shi idan Allah ya kaddara ya kamu ya tuka ya zo majalisa yana farin ciki ya yi sabuwar mota yana koma ya fakin din mota cikin dare ba bacci wani ya harbe shi da idonsa majalisa tare da hasada a gane to idan ya zama tare da hasada ya fi hatsari amma ko ba hasada mutum zai iya wani ya harbi wani da idonsa idan wani abu ya burge shi an gane wannan shi na bula ibn qayyim ke cewa wa asluhu min ijabi al-a'il bi shay'i mutum ma zai kuma ba sai mutum ba za ka yi mutum ma ya harbi dabba da idonsa dabba rakumi ko doki mutum zai iya harbi ko dabba da idonsa kuma imam ibn qayyim yake cewa cikin zalul ma'ad mutum zai ima ya harbi kansa da idonsa abu da mamaki ko zai yi ai wata ran ya sabon dinki ya sa hula mai ke tsaye yana kallon kansa ka ce ka yi nau'i wadin nan bace masha Allah ba sai ya sai ya rashin lafiya zai faru ya ce mutum zai iya harbi kansa da idonsa da kansa kuma mutum zai harbi ba da yadda ba sai yayi niyya ba ba sai kayan niyya ka harbi wani da idonka ba kafin ya harbu ko ba kai niyya ba an ka kalle shi wani abu ya burge ka kai ma ba ka tunanin maka cutar da shi ba ka tunanin ka cutar da shi ma amma sai kaga ya kamu ya harbu da idon a gane yace wani ma haka tabi zai zama ta tabi'arsa kawai haka Allah ya yi shi kawai shi idan ya ga wasu to zai zai harbi mutane mutane za su yi rashin lafiya haka Allah ya yi shi ba tsafi bane ba komai bane ibnu qayyim ke cewa akwai irin waɗannan mutane akwai irin waɗannan mutane yace wannan da irin waɗannan mutane matsala ce a cikin al'umma to shine ke cewa malaman mazhabul hanabila tunda ibnu qayyim ana ɗaukar sa matsayin dan mazhabar hanabila ne mabiyan mazhabar imam ahmad bin hanbal shi da malam musa ibn taymiya duk da cewa suna da ijtihadat ba sa taqayyudi ba sa tsayawa akan abin da mazhabar ta fada amma min haythu jumla ana lissafa su a cikin malaman mazhaba al-hanbali an gane yake cewa irin wannan mutum wanda yake tabi'arsa ce tabi'arsa ce tabi'arsa ce idan ya ga wani zai harbi mutane da ido yace malaman mazhabar hanabila yake cewa kad qala ashabuna wa ghayruhum min al-fuqaha inna man urifa bidhalika habasahu al-imam irin wannan mutumin da an san shi kawai idan ya ga yaro kawai yaro zai rashin lafiya idan ya ga wasu za ya rashin lafiya halin sa ne an san shi da wannan to liman shugaba ta tsare shi a gida wa ajra lahu ma yunfiqu alayhi a rika bashi abincinsa a dauke masa nauyinsa ila al-mauti har ya mutu kar a bashin yana zuka cikin jama'a yana ta yana ta kamuwa da rashin lafiya daga baya tambaya daga baya ne mun ga makaratu za a yi tambaya an gane to wannan ita a tsare shi a rika ba shi abinci idan hukumar ta daga ta kula da shi sai ke ta wa hadha huwa sawabu qad'an wannan shine zance wanda yake daidai qad'an ba shakka inda har an san shi da wannan to saboda haka wasu idan kamar a kasashen mu ana cewa wani maye wani maye ba mu maki irin wannan ne ba tsafi bane ba komai bane tabi'a sai zama ta zama to haka sace yana cin mutane da sauransu ba lalle bane zama gaban da ake saurawa tabi'a sace haka Allah ya yi shi ga saboda wanda wannan ya nuna cewa wato kambun baka gaskiya ne akwai shi a hadisi Abu Hurairah wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ainu haqqun kambun baka gaskiya ne zai da wasu in bida sun kore wannan taya dan mutum ya ga wani zai kamu da wannan wurin da ba su yarda da wato tasiri abubuwa akan abubuwa ba ba daidai bane manzo Allah ce al'ainu haqqun kan ban baka gaskiya ne a hadisin ibnu abbas manzo Allah yake cewa al'ainu haqqun kan ban baka gaskiya ne walau kana shay'un sabaqa al-qadar qadar sabaqathu al-ain inda akwai abin da zai riga kaddara duk abin da zai faru sai idan Allah ya kaddara ba abin da zai faru ba tare da Allah ya kaddara ba inda akwai wani abin da ke zai riga kaddara ko Allah bai kaddara ba zai faru da kambun baka ya riga kaddara saboda hatsarinsa da saurinsa da tasirinsa amma da ke babu abin da yake riga kaddara da kambun bakan ma sai idan Allah ya kaddara zai tasiri zai yi aiki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ne wannan abin gaskiya ne kuma yana ne yana tasiri a jabiri ke cewa rahusa nabi sallallahu alaihi wasallam li ali hazim fi ruqyati al-hayya manzo Allah ya bada izini ga alu hazim su yi ruqya idan wanda maciji a a ya cije shi sai kuma ga yaran Ja'far ibn Abi Talib bayan ya rasu ya shahada yaran suka zama ta marayu sai manzo Allah ya je gurin su gidansu sai ga suna suna ramewa suna ramewa sun rame sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ne su ne bukata ce sai uwarsu tace a Asma bint Umayy tace ba wata bukata ya Rasulullahi walakin al-ayna tusri'u ilaihim ido ne kan baka ne yasa suke ramewa qala tunda ka san kan maka ba sai mutum ya niyan sharri ba gani idon nan sai ya tasiri sai mazala ce irqihim ki musu rukuya sai ta ce ba rasulullah kai kai musu sai mazala ce a'a ke je ki musu a matsayin ki na uwa manzo Allah bai musu ba sai uwarsu ta yi musu rukuya to duk wannan yana nuna cewa kan baka gaskiya ne to amma ta yaya yake tasiri dan ka kalli mutum da ido ba ta ba shi kayi ba ba wani alaka tsakaninka daga nesa ka hango shi amma saboda wannan zai rashin lafiya me yasa ta zai tasiri malamai sun tattauna kan wannan ba wani nasi da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa ga yadda ido yake tasiri akan wani har rashin lafiya amma malamai sun yi ijtihadi wasu suka ce lokacin da wani zai ga wani da idonsa ya burge shi to wata guba za ta fito daga idonsa ba a gani ba ganinsa ake wata guba ta fito daga idonsa sai a guban ta isa ga wannan mutumin sai rashin lafiya wasu suka ce a wato ba idon ne yake tasiri ba kawai idan mutum ya ga wani ya burge shi idan Allah ya so sai Allah ya kaddara ya kama da rashin lafiya to ra'ayi na uku suka cewa ba idon bane yake tasiri zuciyar dan adam da ransa dan rai yana tasiri akan mutum haka imam ibn qayyim yake cewa domin tasiri ba sai da ka an samu saduwa jiki da jiki ba tasirin mutum akan mutum ba sai an samu saduwa jiki da jiki ba yake cewa tasiri yana kasancewa ta hanyar saduwa misali kamar baka da baka da lafiya ka taba jikin wani taya ya kamu da wani rashin lafiya in dai rashin lafiya ne wanda yake zai komawa jikin wani an gani akwai rashin lafiya ne idan ka mu'amala da wani ka kama shi da hannu ko jikinka ya taba jikinsa zai iya me ya tasiri yake zai iya tasiri mutum ya tasiri akan nan kun gamu da shi muqabala kun gamu da shi tasiri zai kasance hanyar gani da ido tasiri zai iya kasance hanyar rai rai zai tasiri akan rai an gane wani sa'a da ka yi addu'a kai tasiri akan mutum kai masa rukuya kai tasiri akan mutum wani sa'a din mutum zai tasiratu da wani ba saboda dalilin da aka iya gabata ba kawai takhayyul tunani ne kawai haka jikin shi zai bashi kuma ba haka bane wani sa'a din ka gamu da wani sai ka ji kamar ya harbe ka da ido kana jin ba ya zura ma yana ta kallon ka yana ta kallon ka yana ta kallon ka yana ta kallon ka ka koma gida sai ka ji wane ne yadda yake kallo na nan anya wannan sai ka ji tunanin ka zai baka me ya ya maka tasiri kuma ba wani tasiri da ya maka wannan tunanin ka ne yake baka kawai ta gane to duk wannan hanyoyi ke ana samu tasiri to tasiri kan bin baka ce rai ne da ya kalle ka wani abu ya ji wani abu a ransa na burgewa wannan rai sai tasiri kuma an dangana wannan zuwa ga ido ne saboda alakar ido da rai ta waɗanda maganganu ne masu zurfi wanda malamai sun faɗi duk ishtihadi ne an fahimta tawi ya zama haka tawi ya zama ba haka ba almuhim abin da yake da muhimmanci shine me a yadda cewa kambun maka yana da me tasiri saboda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma a waki'ance yana faruwa a tsakanin al'umma ana gani an fahimta na a mana yake cewa wala ba'sa bir ruqyati min al-ayn wa ghayriha idan mutum ya kamu da kambun maka ya halatta mana ay ruqya kuma hadisai da yawa sun zo akan yin yiwa wanda ya kamu da kambun baka an harbe shi da kambun baka ya karanta wasu addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan ummu daki ummu salama sai ga wata yarinya launin fuskanta ya canja akwai alamun rashin lafiya a tare da ita sai manzo Allah yace da yace istarqu laha ku mata ruqya fa inna biha an-nazara ta kamu da kambun baka launin fuskanta ya canja a hadisin Aisha manzo Allah sallallahu take cewa kana rasulullah ya'muruni manzo Allah yana umurta ta an astarqiya min al-ayn in yi rukuya saboda kambun baka ko in nemi a yin rukuya saboda kambun baka a hadisin Abu Sa'id yake cewa wanda Imam Muslim ya rawaito malaika Jibril أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زعل صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت باكد لا فيها يعني فقال نعم في من زعل يتعيب لا فيها سي ملاك جبريل يا ومن زعل رقيا هنا سوى بسم الله أركيك ina maka rukuya da sunan Allah min kulli shay'in yu'dhika daga duk abin da ke iya cutar da kai min sharri kulli nafsin daga sharrin kowane rai aw ainin hasidin ko ido mai hasada ido mai hasada kamban baka da wani gamban baka wanda ya hadu da me hasada Allahu yashfika Allah ya warkar da kai bismillah arqika ina maka rukiya da sunan Allah kawai gina ni wa min aw ainin hasidi kawai rukiya ce saboda kambon maka idan mutum ya yi rashin lafiya ana ganin kambun baka ne same shi to za a yi masa wannan ruqya wannan addu'a da malaika jibril yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam ibn qayyim al-sizaz al-ma'ad ya kawo addu'o'i da yawa wanda za a yi wa wanda ya kamu da gambon baka sai yake cewa wa man jarraba hadhihi ad-da'awat duk wanda ya jarrabi wadannan addu'o'i wal uud da kuma abubuwan da ake neman tsari da su arafa miqdara manfa'atiha zai san amfanin su girman amfanin su wa shiddatul hajati ilaiha kuma tsananin bukatuwa zuwa gare su kowane musulmi yana da kyau ya haddace waɗannan addu'o'i za ka yi wa kanka za ka yi wa yaranka da iyalanka wa hiya tamna wusula athar al-a'i abu na farko waɗannan addu'o'i kariya rigakafi ne tana hana addu'o'in suna hana idan wani ya kalle ka ka burge shi da wani abun ka ya kalle ka to wannan ganin nasa kan bun baka ba zai maka tasiri ba in kana waɗannan azkar addu'o'i za ka tsare kanka wa tadfa'u ba'da wusulihi kuma Allah ya sa ya kalle ka ya maka tasiri to wannan za ta yi magani za ta kawar da shi amma bi hasabi quwwati imani qa'iliha wa quwwati nafsihi waɗannan azkar na ruqya saboda kambun baka ko sauran wasu ko saboda wasu cututtuka suna tasiri ne bi hasabi quwwati imani qa'iliha gwargwadon karfin imanin ka san da kake faɗin waɗannan addu'o'i in ka faɗi waɗannan addu'o'i da imani da Allah da yaƙinin cewa za su yi amfani ba ka da wata shakka tasiri da zai yi a gurinka ya ji wanda yake ya yi waɗannan addu'o'i amma yaƙininsa haka haka to bari da in yi tunda malamai suka ce tunda malam ya faɗa bari gwada an gani kaga bari gwada an gani akwai me akwai shakka ta yi kaga ka yi addu'o'in sun maka amfani saboda ko yaqini da ikhlas wani yayi ni ko na gwada bai yi ba dan babu yaqini da ikhlas to shi ne kice bi hasabi quwwati imani qa'iliha wa quwwati nafsihi da kuma inda karfin zuciyarsa yi wasu idadihi irin yadda ya shirya wa abu duk suna tasiri wa quwwati tawakkulihi da kuma karfin tawakkali duk suna tasiri wa sabati qalbi da tabbatar zuciyarsa fa innaha silah yake waɗannan addu'o'i nan kamar makami ne wa silahu bi daribihi kamar misali takobi ne ka ba wani mai shekara arba'in yana maji ƙarfi ƙato yadda kin wani da kuma takobin nan takobin da ka ba wannan ka ɗauka ka ba yaro ɗan shekara goma idan yadda ke wani dukan da wancan ya yi da dukan da wannan ya suke akwai bambanci kuma bambanci saboda karfin wannan ya fi me yake haka yake haka addu'a take wanda ya hada karfinsa wajen tawakkali da yaqini da karfin zuciya da sabatin zuciya da tawakkali da ikhlasi ya hada abubuwan ka sai samu me karfi sosai in yi addu'a sai addu'a ta ci da wuri amma wanda yake bai hada abubuwan nan ba tawakkali ma rabe rabe kila babu yaqini bai wa shiryawa abun ba yayi addu'ar ba ta tasiri sosai ba to shi yasa kullum muna cewa malam ya abin me kake da shi ina da kaza da kaza kaje kai addu'a malam nayi fa malam nayi fa malam yayi min bai amfani ba to amma galibi ba ma lura da cewa ba ma kiyaye me ka'idoji magana manzo Allah gaskiya ne Allah ba ya saba alƙawari to amma ka'idojin da sharruɗan kiyaye su su suke da wahala an gane sannan kuma sai magana ta gaba yaya wato mutum zai tsare kansa kurki wani bari mu gana karanta gaba ta gaba magana mai kare ba tana da alaka da shi sai sai mu kawo malaki ta wa idza raqa zimmiyul muslima bi kalimati llahi wa asma'ihi jaza idan zimmi waye zimmi kafirin limana kafirin limana wanda ke karkashin daular musulunci yana ba da jizya dan ƙasa wanda yake ba musulmi ba a daular musulunci to idan yayi wa musulmi rukuya musulmi ne ba da lafiya sai wani bai yahudi ahlul kitab ya zo karanta fatiha ya tsohuwa masa da kalmomin Allah ko ta a'udhu bi kalimati llahi ta'amma min sharri ma khalaqa ya tsohuwa masa bai yahudi ne ko krista ko ya kama suna ya Allah ya Rahman ya Rahim اللهم رب الناس اذهب بان اشفع انت شافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء الناس قادر سقما يا wannan addu'a ya hukuncin wannan malai ce ne jaza akwai nauyi ko akwai akwai ne alqur'ani ne amma littafin su ai ba za tunda an harrafa ba za a mince ba bi kalimata kalmomin Allah wa asma da sunayensa kalmomin sanannu ya halatta an fahimta wannan shine ra'ayin hanafiya da imamu shafi kuma riwaya ta daga imam malik an samu wata riwaya daga imam malik yana gani makruhi ne ba a san wannan dan ana tsoron kar kuma ya sa wasu abubuwa amma samu riwaya daga imam malik ce ya halatta akwai asar da ya kawo imam malik a cikin muwatta sai na abubakar ya shiga gurin na aisha ba ta da lafiya sai ya tarar da wata bayahudiya a gurin na Aisha tarkiha tana mata ruqya fa qala abubakar sai na abubakar yace irqiha bi kitabillah ki mata ruqya a madal littafin Allah Imam Mali ya kawo wannan aka cikin muwatta amma wasu malaman hadisi da suka yi wa muwatta tahqiqi suka ce wannan asar da'ifi ne wannan asar da'ifi an fahimta tunda wajen isnadi akwai magana ta ga ba za a dogara da wannan ba a ce na na aisha ma wata ba yahudiya ta yi mata rukuya ba za a dogara da wannan ba musamman irin matsala irin wannan an fahimta to ba duk da haka malamai suka ce a a suka ce in dai zai rukuya da littafin Allah da ayoyi da sunayen Allah da kalmomi sanannu a ba za a hana ba an samu wata riwaya daga Imam Malik yana cewa makruhi ne ba a so gudun kada a ji a fada cikin abin da ba a so amma kai musulmi kai wa zimmi ruqya suka ce wannan ba ba matsala ba ta bani in dai ba makiyin Allah ba kafirin da mana kuke zaman lafiya da shi ya rashin lafiya musamman da niyyar yi masa da'awa kilasa zuwa ga addinin Allah kai wasu addu'o'i kai addu'a Allah ya bashi lafiya karanta wasu ayoyi dan rukiya ba sai an tofa ba ba sai an tofa ba an gane za ka karanta wasu ayoyin qur'ani kai addu'a Allah ya bashi lafiya wannan rukiya ne muna ya halatta an gane sai matsala ta gaba wa man ana rajulan wanda ya harbi wani da idonsa ya same shi da idon shi ya wani abu ya burge shi ya kalle shi bai ce tabarakallah ba maganin shi ne idan an san shi idan an gane cewa wane nan shi ne ya harbi wane sai a kira shi tawabba alau ya masa alwala ya wanke gabban jikinsa alama ja'a kamar da ya zo a cikin hadisi fi ghasl al'ain yadda wanda ya harbi wani da idonsa zai wanke gabbansa sai a zuba wancan sai samu lafiya maliki ta waƙad awdahnahu mun bayyana wannan fi kitabit tamhidi a cikin littafin at-tamhid sharhin sa ga al-muwatta don imam ma ya kawo hadisin wato abu umama ibn sahal ibn hunayf a cikin muwatta imam malik ya kawo to wajen sharhin wannan hadisin shine imam ibn abdul bar a cikin littafin sa yayi bayani a gurin yace walhamdulillah dukan yabo ya tabbata ga Allah kaga dake ba al'adar sa bane ya kawo hadisai a wannan littafin nasu hukunce hukunce kawai ki kawo banda hadisan domin kada littafin ya tsawo inda kowace matsala zai kawo mai hadisi zai mai sai littafin ya tsawo mu wa me yasa karatun namu ya tsawo ne ba dan kawo hadisan bane inda mata ne ko za mu karanta mu tafi da ba tinki ne masauki shi ba to abu malam bai so haka ba in kana so karin bayani ka koma ina tamhi ka karanta to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah to hadisin da malam ya masa sharhi shine hadisin Abu Umama Sahal ibn Hunayf annahu qala wato akwai sahabi mai suna Amir ibn Rabi'a ya ga sahabin nan mai suna Sahal ibn Hunayf ya fitasul ya cire rigansa yana wanka sai kalle shi yace ban taba ga irin wannan jiki ba kai kyawun wannan jikin ko budurwa albarka ko budurwa wadda ai an boye ta a gida ba ta fita kai fatar mutumin nan ko fatar budurwa albarka mana abin ya burge shi da yawa kashi da kyakkyawar niyya abin ne ya burge shi ya kasa hakuri bai faɗi wannan da niyyar ne ba cutarwa ba an gane to shi nan take shi sai ya faɗi ya kamu da rashin lafiya shi wannan sahal ibn hunayf sai aka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya rasulullah ga abin da fa Amir ibn Rabi'a ya kalli sahal ibn hunayf ga abin da ya faɗa kuma ga abin da ya fashi ya faɗi ya rashin lafiya wallahi ma yarfa ra'sa suka ce ko bai bai daga kansa nan take ya faɗi ko motsi baya yi saboda wannan zance da ya faɗa kai wannan fatar jikin shi yana da kyau ko fatar jikin budurwa albarka sai manzo Allah ce wa hal tattahimuna ahada akwai wanda kuke tuhuma cewa idan sa ne ya ya harbe shi suka ce eh Amir ibn Rabi'a muke tuhuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Amir ya nuna masa bacin ransa وقال في من الله كده شيء على ما يقتل أحدكم أخاه دمي ɗayanku zai kashe ɗan uwansa mana zai zama to sanadiyar kamuwansa da kambun baka kila ya zama to sanadiyar mutuwansa dan me ɗayan ku zai kashe ɗan uwansa an gane sai mun ce Allah barrakta wa ala barrakta dan me baka addu'a Allah ya sa masa albarka ba ma'ana wannan matsala ya bada magani ke idan kaga wani abu ya burge ka sai ka ce me masha Allah tabarakallah masha Allah la haula wala quwwata illa billah masha Allah tabarakallah ahsanul khaliqi Allah ya sa albarka ka sai yi magani yi mai yi magani ido abin da ya kamata a yi to sai manzo Allah ya ce ittasil lahu ka wanke masa gabbanka sai ya wanke masa fuskansa aka kawo kwano ya wanke fuskansa ruwan ya zube a ciki da hannayensa an gane da gwiwowinsa guda biyu da kuma gefen izar dinsa na jikinsa aka sa a ciki aka wanke shi ma a cikin ƙwarya aka zo aka zubawa shi har sa'al ibn hunayf sai tashi yana tafiya kamar babu abin da ya same shi to kaga wannan za a yi ne idan an san wanda ya kam wanda ya harbe shi amma idan ba san wanda bai harbe shi wanda ya harbe shi ba mai za a yi addu'o'i za a yi aka tabba ko ana tuhuma ana ya kamu da ido ne wani ya harbe shi sai a yi rukuya addu'o'i na neman lafiya wannan za a yi ne idan aka san wanda ya harbe shi kuma hakan yana faruwa dan dan ne aka sani dan in hakan take ya faru ko misali yanzu kun ga wani ya yi magana akan wani ba jima ba sai ya kamu rashin lafiya kaga ana tuhuma wannan mutumin ne magana ke kuma hadisi manzo Allah ya faɗa wa idza stughsiltum faghsilu da hadisin sahih muslim idan aka neme ku ku wanke gabban ku ku baiwa wanda kun harbe shi da idon ku ya wanke jikinsa ku wanke jikin kada ka ce ba za ka yi ba malamai suka ce wannan umarnin wajibi ne musamman idan wanda ka harbe wani da idon ka misali kaga wani ce kai masha Allah karatun ka na yau dinnan kai ba dama kawai je gida sai kwanta rashin lafiya bisa dukkan alamu fadan ka na jime shine ya masa tasiri saboda sai a zo gurin ka malam a zo da kwana da ruwa bismillah ka zo ka wanke fuskanka da hannayenka da gabbanka gwiwowinka yau ba izar sai mai wando kenan ba inda za ka dore misali inda wajen wajen bel ko abin nan ka sa a wanki to idan aka ce maka nemi ka da wannan fagtasilu misala ce fagtasilu ku wanki kada ka ce ba za ka yi malamai suka ce idan kamuwansa da idonka da kambun bankan ya yi tsanani yana cikin wani yanayi mai wahala dole ne ka yi dole ne kai ka ce a ni ba zan yi ba haramun ne an fahimta kada ka ce ni kuma da ni maye ne ba magana maye ba ne ai sahabin nan da ya kalli a sahabin ne ya faɗi wannan ai ba shi ba maye ba ne wani abu ne Allah ya kaddara yana faruwa a cikin al'umma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganin saboda haka sai ka bi umarnin manzon Allah ka wanke a baya to wannan ka maganin nan idan aka ibn tai ibn qayyim yayi maganganu masu kyau wato amma a takaice ta wannan zai tashi ta mutum ya tambaya wannan ba magana ce ta hankali ba abu ne na wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa kan ban maka abu ne ba ganin sa ake yi ba amma akwai saboda haka magani ne manzo Allah ya faɗa ta hanyar wahayi dole musulmi ya imani da shi ba a su hankali hankali cikin waɗannan al'amura a nan ne za ka jarrabi imaninka duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai imani da shi a nan ne wannan shine alamar imani ka yadda da shi ba tare da kana da bincike dan me haka ni wannan yaya haka tsaya haka zai kasance a'a wannan ba halin musulmin kwarai bane to taya mutum zai tsare kansa daga idon nan idon nan yana faruwa kuma ba sai mutum ya ya yi kulla maka sharri ko ya yi niyan sharri ne zai cutar da kai ba innocently haka innocently zai iya ya kalle ka kuma abin ya zama ta matsala saboda haka zaka iya taya zaka tsare kanka akwai hanyoyi guda uku a takaice abu na farko ko kuma taya za ka kawar da tasiri kan bumbaka abu na farko shi wanda ya ga wani wani abu ya burge shi kamar da muka faɗa yanzu a hadisin manzo Allah ki ala barrakta dan me baka yi addu'a baka ce Allahumma barik lahu ba ko Allahumma barik fihi ba tabarakallahu asma saliki wani ka'ida ce ka dauka wa kanka ka'ida duk abin da ya burge ka ce masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah mutane da yawa ba su iya wannan ba ce kai kaga wannan yaron kuwa kai kaga motar tashi kuwa kai kaga rigar tashi kuwa mutane da yawa suna wannan ba su iya ba saboda haka ka ce tabarkalla ne tabarakalla tabarkalla ake sha ku tabarkalla kuma ka nuna gija tufa tufa tufa ba san daga ina suka dauka ba tufa tufa tufa ba san daga ina suka dauka ba ka nuna to a daga tabarak eh daga tabarak ne aka dauko tufa din aka ta hariri to almuhim dai tabarakallah تبارك الله أحسن الخالقين ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه to ka saba abinka wannan duk wani abin da yake kana da sai ka ji a ranka ya burge ka kana ji a ranka sai ya burge ka to ka faɗi wannan da sauri ta yi ta harbe shi ya je na ta fama shi bai sani ba kansa yana ta ciwo ya kwanta baya bacci ya tabbin asibitoci a rubuta masa magani a shi kai ne ka harbe shi da ido an gane abu na biyu wato mutum kada ya jawo abinda idan mutane za su bi shi musamman ni'ima in ana maka wata baiwa in ba ya kama dole ba in ba kwa dalili ba kada mutu kana ta bayyana abubuwan idan ka birge mutane da yawa to hakan ba daidai bane sai mutum ya kamo da ido musamman yanzu a social media nan ana kuskure da yawa sai mutum isa ɗansa ya karatu mai kyau sai ya recording ya tura ya posting yaro karami yana karanta sai kowa ya kalli isa masa ido ya kalle shi ya yado mutane dubu goma dubu ashirin dubu talatin su kalla wani ce tabarakallah wani ce ba zai tabarakallah ba to irin wannan mutum ya kiyaye ko mutum yana cin abinci ya je wani guri a sauran wani guri yana cin abinci mai daɗi sai ya sa gaban sa ya dauki hoto yana nuna a duniya sai wani ya kalle shi kai su wani suna cin abinci mai daɗi kaga sai harbe ka baka sani ba ka ci abinci mai daɗi ka nuna wa duniya ka zo ka kwanta rashin lafiya to ka dai karka in ba akwai dalili ba ka rika bayyana ni'imomi ka duk abin da Allah kana tallasta musamman a social media wani jin motsin sa sai ya dauka social media ya yi tafiya ma yanzu zamu je wani wuri yana cikin mota zai nuna mun isa wuri kaza sai ya nuna ya posting ya je umra ma sai ya posting muna arafa muna mina muna kaba duk komai ana posting sai ban akwai riya sannan bi kuma sai ya zamanta ma rayuwar kuma ta zamanta ba privacy wajen security ma akwai matsala ai rayuwar ka ba security ba privacy duk motsin ka koman ka kana tallaka duniya wannan personal issue naka ne mutane ne za su amfana da za ka yi tafiya a mota ka hau yanzu muna wuri kaza sun gani to meye me a kai kare ne ka fara tafiya a duniya kaga ba rashin tunani ne an gane sannan kuma abu na uku wato azkar tahassun bil azkar mutum ya tsare kansa da yawan azkar ko wani ya harbe ka ko bai ce masha Allah ba to sai ka samu kariya an gane azkar musamman azkaru sabah wal masa karanta falaki da nasu su ayatul kursi da sauransu mutum ya yawaita wannan to sha sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa Hassan da Hussein addu'a u'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hama min kulli ainin lama yake cewa annabi Ibrahim yana yi wa annabi Isma'il da Ishaq to yaran mu musu wannan da to taya mutum zai gane cewa taya za gane alamun mutum ya kamu da kambun baka ba nasi bane malamai masu ruqiya yau da gobe suna ta'amuli da wannan sun faɗi wasu alamu daga ciki akwai mutum yana ta ramewa ya ji asibiti ya ce ya wani asibiti ya wani asibiti a rubuta masa magunguna amma sai yana ta ramewa to wannan ba mamaki kuma alama ne kamar maka launin fuskarsa yana ta canjawa bai san mai dalili ba sannan yawan hamma kawai sai ka da hamma ita hamma hamma ba mamaki kan baka ne sannan mutum ita kuka ba dalili abin da bai kai ai kuka ba sai ya kuka to shi ma abinci ya bincike kansa da kuma mutum ya samu tsara wajen dikit tunafus yana samu damuwa wajen numfashi sannan yawan amai da kuma yawan kasala wanda ya wuce iyaka ko kuma mutum ya zama baya son aiki ya ji gurin aiki baya son zuwa ofis ya zama ko ba baya son aiki bai son zuwa kasuwa ba mamaki ya kamu da kambon baka sannan kuma su da ciwon kai to kuma bai kamata a kamba ma al'amarin bakan bumbaka ba duk motsinka duk motsinka wallahi ido ne duk rashin lafiya wallahi ido ne dama an sa ni gaba ido ne to bai kamata mutum ya zama haka ba to a zama duka ta tsaki galibi idan mutum ya rashin lafiya ya fara da magani na zamani ta yi ba da alaka da kan bumbaka to kaga abin bai yiwu ba ba alama to kaga sai ka koma me rukuya ko kuma ka hada gaba daya lokacin da kana zuwa asibitin kana magani kuma ka dage da me askar da addu'o'i da rukuya na neman tsari a gurin Allah subhanahu wataala to mu samu mun kammala abin da ya shafi kan bambaka matsala ta gaba wa iyabatul maridi ke da mara lafiya to insha Allah za mu bari zuwa karatu mu na gaba abin da muka fara zama dai Allah ya ba mu ladarsa gaba daya abin da muka fara zama da kuskure Allah ya ce mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimin amfani Allah tsara mana lafiya Allah ya tsare mu daga duk wata cuta ka iya cutar da mu kuma Allah ya mu zama zama lafiya wannan kasa ta mu da kasashen musulmi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk